أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar laraba ce da ta daidai da bakwai ga watan safar ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da sha biyu ga watan januwari shekara ta 2011 wannan shine kasar na uku daga cikin jiragiyar karatutukan littafin al'ilal saghir na al'imamu dara kutuli allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi tahqiqin a sheikh adil ibn abdushakur az-zuraqi wanda na na al'imamu turmizi al'imamu turmizi na ce kurtubi ko? ok dara kurtubi to a turmizi turmizi a wannan tahqiqin malamin da aka samu fadilatu sheikh abdullahi ibn abdurrahman sa'ad shi kuma ya yi mishi ainihin wato shimfiɗa ko shara fage to yana bayyana irin ilmomi da al'imamu a turmizi ya zanka masu a cikin wannan littafi har ya kawo bayanai dangane da wani muhimmanci da al'imamu a tirmizi yake bayarwa dangane da bayyana garaba ta hadisi ko da ya inganta ko bai inganta ba ko kun fahimta to in ba ku manta ba magana ƙarshe da makaranta ice wannan ɗabi'ar ta tirmizi ba tirmizi ne kaɗai yake da ita ba ya ce wannan ɗabi'a ce wadda take galibi su magabata suna ba da muhimmanci game da ita wadda mutaakhiruna da mu'asiruna galibi sun yi sassauci da sakaci a kanta sai ya ce kala abu dawuda fi risalatihi ila ahli makka bari ka ji abin da al'imamu abu dawuda ya faɗi a cikin littafin shi da ya sa shi a matsayin wato saƙo ne ya aika mutanen makka a shafi na 29 ya ce wal ahadithu allati wada'tuha fi kitabis sunan hadisan da na zuba su a cikin littafin sunan aksaruha mashahir mafi yawancin su shahararru ne wa hiya inda kulli man kataba shay'an min alhadisi kuma waɗannan hadisai suna nan a wurin duk wani wanda ya rubuta ko da ɗan yaya ne na hadisi za a iya samun su wato ba hadisai ne waɗanda na zo da su waɗanda a wuri na aka fara jin su ba yanzu akwai hadisan da ba a taɓa jin su ba sai a wurin dara kutuli ba a taɓa jin su ba sai a wurin al'imam tabarani a cikin mu'jamul kabir ko al'ausar ko as-saghir ko kun fahimta a'a ni hadisai na ni abu dauda hadisai ne waɗanda shahararru ne waɗanda kowane ne ka samu yayi rubutu game da hadisi to zaka ga ya ruwaito irin su ma'ana kaga shahara ta tabbata kenan illa anna tamyizaha la yaqdiru alaihi kullun nas sai dai kuma tace su da iya gane waɗannan sun tabbata waɗannan ba su tabbata ba waɗannan menene matsayin tabbacin su waɗannan menene matsayin rashin tabbacin su to ba dukkanin mutane ne suke iyawa ba wal fakharu biha annaha mashahir sai dai abin alfahari game da waɗannan hadisai cewa shahararru ne ko kun fahimci magana shi hadisai ne ba dai ba dai a ce ya kawo wasu hadisai ne waɗanda wurin shi kaɗai aka taɓa ji ba amma hadisai ne shahararru sai dai tsayawa a tantance shuhurar wacce iri ce to kuma wannan sai malami amma dai ya isa alfahari ban kawo wani abu wanda yake bako ba fa innahu sai ce domin kuwa la yuhtaju bi hadisin gharibin ba a kafa hujja da hadisin da yake garibi ne walau kana min riwayati malikin ko da maliku ne ya ruwaito shi in dai garibi ne ba za a yi hujja da shi ba wa yahya ibn sa'id da yahya dan sa'id wa thiqat min a'immatil ilmi da ya haya ɗan sa'idu da sauran amintattu daga cikin limamai na ilimi ko da su ne suka ruwaito hadisin da ya zama garibi ne to wannan ba za a kafa hujja da shi ba menene ake nufi da riwayar waɗannan mutane da gariban hadisai shine hadisan da aka ji su ta hanyar waɗannan malamai waɗanda ba a taɓa jin wani ɗalibi ya danganta gare su ba sai ɗalibi guda ɗaya shine al-imamu dara ya rubuta wani littafi ga shi nan ƙarami ne gara'ibu malik yana daga cikin littafan da muke sama da su gara'ibu malik ma'ana hadisan da suka zama ainihin wato gara'ib dai wato hadisai ne waɗanda an ruwaito su ba a taɓa jin wani almajirin imam malik ya kawo su ba amma tun da an danganta ga malik ma'ana asali matsalar ba ga imam malik ba ne ana ganin wani ne danganta gare shi ko wani abu makamancin haka ne to shine yake cewa ko da amintattun malamai irin su maliku da yahaya dan sa'idul qattan da sauran amintattu suka ruwaito hadisin da yake garibi ne ina son ku fahimci me ake nufi da garibi anan garibi anan ba'isi dan in ka fahimci garibi a matsayin hadisin da ya zo ta hanya ɗaya ko da ya inganta to an samu tufka da warwara domin imam ali ya ruwaito hadisai kuma ire-iren waɗannan suna nan da yawa amma me ake nufi da garibi a nan ana nufin hadisi da'ifi to ko da amintaccen mutum ne ya ruwaito shi ba za a karba ba wala wahtajja rajulun bi hadisin gharibin da a ce wani mutum zai kafa hujja da hadisin da yake garibi ne wato da'ifi wajadta man yata'an fihi sai ka samu wanda ya suka game da hadisin wala yuhtajju bil hadis to ba za a yi hujja da hadisin ba ko da hadisi ba allazi qad ihtajja bihi da hadisin nan da ya hujja da shi tunda ka samu wani wanda ya raunata wannan hadisi tare da cewa wani yayi hujja da shi sai ka samu wani babban malami sai ya raunata wannan hadisin to kai yanzu ba za ka ci gaba da hujja da wannan hadisin ba idza kana alhadisu ghariban shadhan in ya zama hadisin gharibi ne kuma shadhi ne ma'ana tabbacin hanya kwaya ɗaya ce kuma bata inganta ba to ko da wani ya hujja da shi kai ba za ka sake ɗaukan shi kai hujja da shi ba abu dauda ya ce fa amma hadisul mashhurul muttasil as-sahih amma hadisin da ya zama shahararre ne yana da cikakken isnadin da ya sadu da juna ingantacce falaisa yaqdiru an yaruddahu alayka ahadun ba wanda ya isa ture maka wannan hadisin jama'a kun fahimta intaha maganar abu dauda da aka ɗauko a cikin wannan littafi ta ƙare wannan littafi mun zo da shi nan an gabatar da shi nan malam abdullahi dan abdurrahman ya ce wa qawlu abi dauda hadha yadullu ala ma taqaddama wannan magana ta abu dauda tana nuni ga abin da ya gabata na ne min itina'il a'immati sabiqina wal huffaz al madina bi hadhihi al mas'ala irin yadda limamai waɗanda ainihin wato suka gabata da mahaddata na da suka ba da muhimmanci game da wannan mas'ala ta tsayawa a tantance in hadisi ya zo garibi a ware shi in ba garibi ba ne ko kawai sai ta ruwaito shi faqad bayyana abu dawud annahu zakara fi kitabihi annahu ma zakara fi kitabihi illa al-ahadith al-mashhura idan dai kaji cewa abu dawud ya ambaci cewa a cikin littafin nan nashi bai ambaci wasu hadisai ba sai shahararru wa anna hadha mimma yaftakhiru bihi kuma wannan ambatan shahararrun da yana daga cikin abin da yake alfahari da su cewa dai ya isa alfahari bai ambaci waɗanda suke غريبة بس وقتاً دسك شهرروني وبين أيضا أنه لا يحتج بالحديث الغريب حتى ولو كان من رواية مالك ويحيى ابن سعيد كما أبو داود هروي يساك بين شاباء كف حجة حديث غريب wannan hadisi ko da ya kasance riwayar malik ce da riwayar yahaya dan sa'id wa huma min kibaril huffazi suna daga cikin manya-manyan malamai mahaddata kama huwa ma'alumin kamar da yake sananne manyan malamai ne waɗannan manyan mahaddata ne amma ko da su suka ruwaito hadisin da yake garibi ne to ba za a yi hujja da shi ba sai ya ce wa hadhal kalamu kaga wannan maganar qad yastashkiluhu kathirun mimman ta'akhkhara ta iya yiwa ta rikita da yawa daga waɗanda suka zo daga baya ko kuma da yawa waɗanda suka zo daga baya su rikice li'annahu la yafhamuhu domin ba zai iya fahimtar wannan maganar ba me yasa sai ce wa sababu fi zalika sababin kuwa annahu lam yadrus tariqatal a'immati sadiqina wal huffaz al mutaqaddimin saboda bai tsaya ya karanci hanyar ainihin wato limamai waɗanda suka gabata ba da kuma mahaddata waɗanda suke na da rashin karanta da gogewa da masaniyar wannan in ya ga wannan ka'idar in ya haɗa ta da abin da yanzu aka karantar da shi to sai ta rikita shi shine yanzu hadisi zai tabbata garibi ne ya tabbata garibi ma kuma ba'isi kuma sai ga mutum da ƙarfi da yaji ya yi ƙoƙarin sai ya inganta shi waɗanda su ko asali sun suke da usulul asani din sun san tushen abin sai su jefar da shi saboda garibancin shi da kuma duk yadda za a yi mishi kanikanci ba zai gyaru ba to yanzu wanda ya ginu a wannan hanyar ta aje a tsuntsunto ire-iren waɗannan gariban hadisai a zo a wanke su sumul a zo a aiki da su in ya ji irin waɗannan maganganun sai kanshi ya buga ba zai fahimta ba dan akwai tufka da walwala tsakanin abin da ya ginu a kai da kuma yadda su suke amma da zai zauna ya darasti yadda suke aikinsu zai samu haske game da wannan nashi aikin a ƙarƙashin haka wasu hadisan da yake tunanin za su wanku zai tabbatar da cewa ba za su wanku ba domin in waɗannan magabata suka tabbatar da cewa wannan garibi ne ko suka tabbatar da cewa wannan mursali ne duk inda ka biyo domin ka tabbatar da cewa wannan hadisin mutasili ne sai ga cewa ba zai yiwu ba misalin hadisin a arabi riwayar abu dauda hadisin da yake cewa na ga wata annabi yace atashhadu an la ilaha illallah atashhadu anna rasul wannan hadisin duk inda aka kai aka komo al-imam an-nasa'i da dar qutni suka tabbatar da cewa hadisi ne mursali to duk yadda yanzu wani mu'asiri zai taso ya shiga ya fita domin tunanin cewa zai iya mai da wannan muttasili ita hanyar da ta zo wadda take da ittisalin sai zama ita kuma tana da matsala matsala mai zaman kanta wadda ba ita ce wadda za a hada da waccan mursalin su tashi su zama hasanun li ghairihi ba to idan wannan mu'asiri ya ji irin wannan ka'ida cewa magabata ba sa karban hadisi garibi na yake nufi da hadisi garibi hadisin da ya tabbata hanyar shi kwaya ɗaya ce kuma hanyar nan kwaya ɗaya ta zama shazza ce ta zama ba'ifiya to ba sa karɓe sai shi kwakwalon shi sai ta kasa fahimta saboda bai karanta irin yadda su suke aikin su ba ko kun fahimta jama'a ita ce maganar da nake ta nuna mana muhimmancin a cikin wannan ilimin ka gane bambanci tsakanin tariqatul qudama da tariqatul mutaqaddimi wannan maganar na jinkirta mana ita ne mutaakhiri na jinkirta na jinkirta mana ita ne za mu zo tattauna hadisi hasan to in muka zo nan ne zan ɗauko mana rigingimin da ke faruwa a yau a tsakanin matasan yau game da menene bambancin hanyar mutaqaddimuna da mutaakhirina wajen hassana hadisi dan yanzu wata wuta ce take ci kamar shekaru ashirin a duniyar matasa a game da hadisi hasan shin akwai bambanci ne tsakanin tariqatul qudama da tariqa ta ainihin mutaakhirina to abin yana da alaka da wannan galibi wasu gaba ɗayan karatun da suka yi sun yi ne alal manhajiya al mutaakhira don haka ba su da masaniya game da yaya kudama suke don su abin da suke gani tsakanin manhajiya ta mutaqaddimin da mutaakhirin ko mu'asirin kamar tsakanin gini ne na bulo da bulo da kuma ginin ƙasa mutumin duk da ya tashi Allah azurta shi ya kuɗi sai gina gida na bulo don haka ba abin da ya shafe shi da waiwayan ginin ƙasa da makamantansu ko kun fahimta to gaskiya saboda Allah ba haka abin yake ba game da fariqa ta qudama'u a komai ku ji wannan da kyau jama'a a komai da kuma ta muta akhirina ko na hau da sarf kake kana buƙatar fariqa ta qudama'u ko menene na aqida kana buƙatar fariqa ta qudama ko usul fiqi kana buƙatar fariqa ta qudama to sannan kuma saboda kai ka zo bayan muta akhirina ka zama mu'asir to kana buƙatar kuma tariqatul mu'asir tariqatul mutaakhiri to in ka hada ita ce za ta waffaka ka shi yasa sai ka waye gari sai ka zama daga cikin waɗanda suna da adalci a cikin ayyukansu baka daga cikin waɗanda suke da kusuri baka kuma da waɗanda cikin waɗanda suke da ifrati baka gazawa domin menene zai kai ka ga gazawa shine baki ɗaya ka dogara ga hanya ta mutaakhirina sai ai ta ganin gazawarka ka dogara menene zai kai ka ga ifrati kuma sai kai kuma ka koma ka laƙe wa mutaqaddimi domin mutaakhiri na kuma akwai wasu khadamat da suka yi na gano wasu asani waɗanda asalin su mutaqaddimi nan suka ruwaito su amma saboda zamanin su ya zama zamani ne wanda yake kuntatacce akwai kuncin samun bayani sai zama junansu da junansu ba su haɗu sun yi mubadalar wasu ra'ayoyi akan wasu asanid ba to mutaakhiri ne sun samu wannan sakamakon samun haka sai zama wanda ya kale wa littattafai ko manhaji na kudama'u kadai ya dawo yana zargin mutaakhirina sai zama shi kuma sai a same shi da ifrati sai ka ji ce hadisi kaza kaza hadisi kaza karshen ta hadisin yana da wasu hanyoyi da yawa misali yanzu al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin Baihaqi akwai asanidu da yawa waɗanda ba su bayyana a cikin littattafan kudama'u ba to ya aka yi waɗannan ƙudama'un ba su da waɗannan isnadodin ne suna da su amma ba su bayyana ba ne amma bayan shekaru ɗari uku ɗari hudu sai ga isnadodin nan sun bayyana akwai abubuwa da yawa haka waɗanda wani yanayi ne zai sa abubuwan ba su bayyana ba da an koma wani yanayin sai al'amuran su bayyana don haka sai kaga sunan kubra ta al'imamul bai tana ɗauke da wasu asani waɗanda ƙudama'u ba su da su amma kuma za ka ga ta hanyar ƙudama'un aka ruwaito za ka ga cewa akwai littattafai kamar sharhu sunna ta al'imamul bagawi sai ka ga sun samu hadisi ko isnadi daga ƙudama'u ɗin amma an kazo sai kaga an samu wani ƙarin lafazi ko kuma ziyadar lafazi ko kuma an samu wani sauyin lafazi wanda zai ƙara fito da ma'ana hadisi kuma haka shi sharihu sunna shi al-imam al-bagawi haka haka haka ya ruwaito shi to sai ya zama kenan yanzu haɗa littattafai na qudama da na mutaakhiri da da kai da kake mu'asir to zai amfanar da kai kenan a fakaita sai kaga ashe ba wai tufka da warwara ne waɗannan ainihin wato abin nan tafarkin suke ba a'a suna taimakawa junansu ko kun fahimta jama'a suna taimakawa junansu yanzu yayin da misalin da ne ɗazu gini ya zama tsakanin ko dai na talaka fitik ginin ƙasa ko gini na mai kuɗi sama na bulo da bulo to sai sai suka biyo hanya wusfa sai ka sai bulo na ƙasa amma sai a yi ginin da siminti sai a shafe shi kuma da siminti shikenan asiri ya rufe ma'ana igiyar da ta ɗaure mai kwari ce ko da yake shi buhun dai Allah ya cika sa sauran Allah ya taimaka saboda haka jama'a kun ji sai malam yake cewa wa ala hadha to a ƙarƙashin wannan an yarja ila man shara hadhihi kalam lalle ne ɗalibi ya koma zuwa ga wanda ya sharhin wannan maganganu ma'ana lallai ka nemi wani malami da ya sharhin wannan magana dangane da nuna muhimmancin gano hanyoyin mutaakhirina da kuma irin salansu wajen mu'amala da hadisi garibi ina fata an gane shine yake wa ala hadha an yarja ila man sharaha hadha al-kalam an gane ko ya bayyanahu lallai ne dalibi ya koma ya duba ya yi binciken malamin da ya sharhin wannan magana an fahimta ya kuma bayyana ta كشرح ابن رجب على علل الترمذي الصغير كما شرح ابن رجب wanda ya sharhin wannan littafin da muke karanta mun zo da waɗannan sharhohi sai ce faqad bayyana hadhihi mas'ala domin haƙiƙa ibn rajab ya tsaya ya bayyana wannan mas'ala wa wadahaha kuma ya tsaya ya fito da ita karara dan haka kana buƙatar ka je ka tattauna ta ka karanta ta ka fahimce ta ita ce yaya mutaqaddimuna suke mu'amalantar hadisai garibai وكذلك يتي هكا ننكما ليرجع إلى كلام الحفاظ في الحكم على الأحاديث lallai ne ɗalibi ya koma ya yi binciken maganganun manyan mahaddata game da hukunci da suke akan hadisai wa khassa musamman ma kutubul ilal littattafan ainihin ilal allati ya tabayyanu lahu hadha al-amru jaliyan ina hatta ya tabayyana lahu hadha al-amru jaliyan yadda wannan al'amarin zai bayyana gare shi karara kamar wannan littafin kamar wannan al'ilal na al'imamu dara kutuni wannan littafin ina son ku gane shi ba yana ɗauke ne da zallan ilimi game da illolin hadisai ba a'a hadisan ne mai yiwa wasu waɗanda ma kai ka ɗauke su sun inganta dama menene hadisi al-mu'il ko al-mu'allaq shine hadisin da zahiruhu sihha wa salama amma fi nafsil am ghair zalik saboda haka hadisan da zaka gansu karara ka ɗauke su ka rungume su sai ga al'imam dara kutsun ya ce wannan hadisi ne mai illa to bayan ka karanta irin waɗancan littattafai waɗanda suka yi sharhin wannan matsala ko to ka koma kuma ka rinka nazarin littattafan da suke magana akan ainihin wato hadisai masu illa to littafi mafi girma da nake mana ishara shine wannan littafin da nan na gabatar mana da shi al'ilal na al'imam dara kutsun mujallar sha bakwai ne قال أبو بكر الخلال يتي الإمام أبو بكر الخلال يتي أخبرنا علي بن عثمان بن سعيد بن نفيل الحراني أنه سمع أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول شوان مالني الحراني ياتي ياجي الإمام أحمد بن حنبل يناتيوا شر الحديث الغرائب mafi sharri daga cikin hadisai su ne hadisai da suke garibai allati la yu'malu biha waɗanda waɗannan hadisan ba a aiki da su wala yu'tamadu alaiha kuma ba a dogaro a kansu to duk wanda ya ɗibo su zai zama yana aiki da hadisan da yake ba a aiki da su kuma ba a dogaro da su me yasa saboda garabar su ta shugabanci ce wannan magana za ta yace rawahul khatib fil kifaya khatib ya ruwaito ta ainihin wato a cikin ainihin kifaya a cikin ainihin wato kifaya a shafi na 118 da 188 bari ku ji abin da yake faƙala yace huddistu an bani labari in ji wa kenan in ji kafi huddistu ya gina shi akan ne alama lam yusamma fa'iluhu عن عبد العزيز بن جعفر قال أخبرنا أبو بكر الخلال انتهى وقول الخطيب حدثت خطيب تنديتي حدثت إنن لا يفيد عدم الصحة صحته وأنم فبايا فائدة تدرش إنجنتين بل هو صحيح إنجنتين لأن هذا النقل فيما يظهر من جامع الخلال domin wannan cirowar ya ciro ta ne daga littafin al-khallal al-jami' وجامع الخلال شيكو أن اللتافي نا الإمام الخلال نسبته إلى الخلال دنجن تاشي زواج أبو بكر خلال صحيحة لا شك فيها إن تاشي مغانا تشد باب الشك أتكنت akwai ainihin wasu juz'ai na jami'ul khallal din a cikin wannan kanta beran giyan littattafan almajiran imamu ahmad bin hanbali dan haka cewa huddisu din kata dauke ka kace to wannan dalili ne akan yayi shi da siga ta tamribi to سنة لهيك وقال أيضا فيما رواه الخطيب في الكفاية har wa yau dai imamu ahmad a cikin shafi na 188 ya faɗa kamar yadda khatibu ya ruwaito imamu ahmad ya ce tarakul hadisa sai ka gansu sun bar hadisai sanannu wa aqbalu alal ghara'ibi sun tinkari hadisan da suke garibai ne ma aqallal fiqh fihi ko haka ne fiqha ma aqallal fiqha haka fihim yace meye karancin ilimin da ke cikin su ma'ana zaka same su da karancin ilimi irin waɗannan mutanen ko irin waɗannan hadisan akwai karancin ilimi amma abin da ake nufi shine duk mutumin da ya tinkari hadisai zaribai za ga cewa baya da ilimi mai yawa ilimin da ke cikin shi ko tattare da shi zaka same shi dan kaɗan ne saboda ba hadisai ne waɗanda sun tabbata ba sai ce wa hadha allazi qalahu al-imam Ahmad waqi'ul yau wannan maganar da Imam Ahmad sai faɗi ita ce abin da take faruwa a yau malam Abdullahi dan Abdurrahman ne yake faɗi sai ce wa yujadu inda ba'd man yashtaghilu bil hadisi domin zaka samu wasu waɗanda sun shagaltu da hadisi fatajidu man ya'ti ila ahadisa sai ka samu wanda zai zo ya samu hadisai asaniduha gariba isnadodin su garibai ne wa alfaziha munkara sannan lafuzan su munkarai ne sun ma yadhhabu ila tasihiha sai kuma ta kokarin inganta su in ma li zatiha ko dai kokarin inganta su su da kansu wa in ma bi majmu'i turuqiha ko kuma ya kokarin tattara hanyoyin su yace zai inganta su ghafilan an kaunil gharaba wa tafarrud illa ya gafala cewa wannan garabar fa ita kanta illa ce domin duk inda za a kai a komo za a samu isnadin yana tikewa zuwa ga wane wane din kuma ba mashhuri bane ko kuma yana da illa ashe duk daddaruwa hanyoyin da za a yi ta ɗibowa za su yi ta ƙurewa a kan shi ƙarshen ta har yanzu dai menene wanka ne aka yi shi afwan mutum ne bai yi wanka ba sai ya ɗibo man shafawa sai ya shafa sai jikin shi na ƙaiƙayi sai sake ɗibo turare sai ya zuba to sai ga tun da haka ne bari ya sa suwaita ya kawo suwaita ya ɗora ya kawo bargo ya ɗora ko kun fahimta jama ma'ana har yanzu ƙara matsala yake ce ya kasa lura asalin abin da ake so a nuna zaraban shine rashin wankan matsala ce to duk abin da ba zuwa dora in dai ba wankan nan bane to don haka duk abin da zaka zo ka kawo garibin hadisi in ba wata hanya ce da ta tabbata ba to matsala kake ƙara tabbatar mishi da ita ko kun fahimta jama'a sai malam yake cewa ala tafsilin fi zalika yace ko yake ghafilan an kauni garaba wa tafarrud illa ya gafala game da cewa ita garabar da kuma wannan kadaita illa ce sai ce amma kuma ala tafsilin fi zalika duk da akwai bayani akan haka ma'ana akwai gariban hadisan da ba su da illa sun tabbata akwai gariban hadisan da yake suna da illa illar kuma ba qadiha bace ko kun fahimta amma wanda ya tabbata wannan garibancin nashi garibanci ne wanda ya zo ta hanyar mutumin da yake misali ya bayyana karara kamar wannan mutumin da malamai suke mishi salon magana su ce shahar ishtahara da ba'a shahar ibn haushar shahar ibn haushar din nan wannan mutumin yanzu a ce shi kadai ya rawaito hadisi to yanzu wannan mutumin ba isi to duk hanyar da zaka karo wadda karshe za ta bayyana cewa shi din ne dai malamin hadisi duk hanyoyin karshe fa abin da ake nuna maka waɗannan ɗaliban da za ka yi ta cewa aiwana ma aiwana ma aiwana ma aiwana ma duk sun ruwaito abin da ake nuna maka asalin wannan tafarrud din wane ne ya kaɗaitu da shi shahar shi kuma shahar din ya riga ya tabbata cewa mutum ne mai rauni dan haka hakikanin al'amari madadin wannan hadisin ya zama ya inganta to yana nan har yanzu baka kara mishi komai ba sai ce tu'addi ila raddil khabar sai kaga irin wannan ko zai kai zuwa ga ainihin wato ture hadisi balil hukuma alaihi bin nakara an gane au bil butlan ahyanan ma'ana wannan hukunci zai kai zuwa ga ainihin wato hukunta hadisi akan cewa akwai nakara a cikin shi ko kuma a bayyana cewa hadisin ma wani lokacin ainihin wato batil qala abubakar al-khatib fil kifaya abubakar al-khatib ya faɗi a cikin littafin al-kifaya shafi na 188 zaman ma hasala min ba'd muhaddisi zamanihi yace yana ne zargin irin abin da ke faruwa ko ya faru ga wasu malaman hadisi na zamanin shi min al-ihtimam bil ahadith al-ghariba yace a zamanin shi sai kaga gashi nan suna ba da muhimmanci ga hadisai gharibai wal munkara da hadisan da suke munkarai ne dun al-mashhura ba tare da sun ba da muhimmanci irin wannan akan hadisai shahararru ba kala sai yake wa aktsaru talibil hadith mafi yawancin ɗaliban hadisi shi hazar zaman a wannan zamani zamanin khatifa kenan yaglibu ala iradatihim kutub al-gharib wato abin da ke rinjayar manufarsu shine littattafai da ke tattaro hadisai garibai dunal mashhur man da littattafan da ke tattara hadisai shahararru wa sama'al munkar dunal ma'ruf sun fi sha'awar su ji ainihin wato hadisai waɗanda suke munkarai ba hadisan da suke sanannu ba galibi irin wannan yana faruwa ne daga neman shuhura da neman suna a ce ka ruwaito abin da wani bai ruwaito ba kana da wani hadisi da ke ɗauke da wata sunna wanda kai kaɗai ne ka ruwaito ɗalibin abin da yake kai su kenan wal ishtighalu bima waqa'a minhu sahaw da kuma shagaltuwa da hadisin da yake kuskure ko rafkanuwa ta faru a ciki wal khata kuskure ba ya faru a ciki min riwayatil majruhin wa du'afa na daga riwayar masu rauni da kuma waɗanda aka raunata su wato abinda wannan magana take nufi sai ka ga suna shagaltuwa da hadisan da yake waɗannan hudu wani riwayarsu waɗannan hadisan haƙiƙanin al'amari yadda aka ruwaito su suna da matsala amma ne zai faru sai da su kuma sun shagaltu da su hatta laqad sara sahih inda aksarihim mujtaniban ko mujtanaban sai ka ga da yawancin irin waɗannan ma sarihin hadisi ya waye gari ya zama abin nisanta gare su wa sabit tabbatacce ko haka ne ai masdufan da sha ƙasa sai ce kaza fil matbu'a wa la'alla sawab masrufan wato sai kaga ingantaccen hadisi ya zama musu abin nisanta wa sabit hadisin da yake tabbatacce ya zama masdufan abin toshewa wato sun toshe kansu daga gare shi in haka nuskar take yace amma a yadda da yazo abu buge kenan amma yace yana ganin me yawa abin da yake daidai masrufan wato abin su kau da kai gare shi hadisin da ya tabbata su kau da kai ingantacce su nisance shi an gane anhu mutrihan suna masu ainihin watsi da irin wannan hadisi da ya tabbata wa zalika kulluhu li adami ma'rifatihim bi ahwalir ruwati wannan fa ya faru ne saboda rashin sanin su da ainihin wato halayen masu riwaya wa mahalluhum da kuma matsayinsu na nagarta ko rashinta wa nuqsani ilmihim da kuma na kasa iliminsu bitamizi wajen tantance hadisai wa zuhudihim da kuma ainihin wato kyamarsu ko nisantarsu zuhud anan gudu gudu da suke fi ta'allumihi wajen ainihin wato koyon ilimi na tantance hadisai وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين malam khatib al-baghdadi yake ta magana shi da cewa to wannan irin abin da matasa ko ɗaliban hadisi na zamanin nan suke to sabanin abin da limaman hadisi da manyan malamai waɗanda suka gabace mu suke akai ne to kuma wannan zaka samu kusan a kowane zamani irin wannan fitina tana nan tana yawo shine neman menene yake garibi musamman in aka samu wani ya riga ya yi karfi akan yada wani abu na sunna kai kuma sai ka taso kai ma ka ce kana son yada sunna madadin ka gane cewa ba na ƙasa bane ya zo yana karantar da bukhari kai ma sai ka zo karantar da bukhari ya zo yana karantar da muwatta kai ma sai karantar da muwatta amma ya zo yana karantar da bukhari sai kuma kai ka ce za ka karantar da ibn maja sai ka ce saboda a ibn maja akwai hadisai waɗanda ba a taɓa jin su ma a cikin bukhari ba ƙarshe sai zama ibn maja waɗannan hadisan da ya kaɗaitu da su galibin su hadisai ne da basu inganta ba to me zai faru sai zama ba sunna kake yada ba ke ko kun fahimta jama'a wato al'amarin hakikatan yana buƙatar kenan a rinka tuna maganganun da kullum muke yi daga cikin ka'idojin neman ilimi dole a samu ikhlasi a cikin aikinka Allah ya taimaka intaha magana khatibu ta kare yake qala abul faraj ibn rajab fi sharh al-ilal al-imam ibn rajab ya faɗi a cikin sharhin ilal a shafi na 300 yace wa hadha alladhi dhakarahu al-khatib haqqun wannan magana da khatib ya faɗi gaskiya ce domin ko wani jidu kafiran mimman yantasibu ila al-hadith muna gani ko muna samun da yawa daga cikin waɗanda ke dangantuwa ga hadisi la ya atani bil usul sai kaga bai damu da littattafan da ke ruwaito usulul asanid ba yake nufi kal kutubi sitta kamar waɗannan kutubi sitta waɗanda jahilai ke cewa sitta siha ba a cewa sitta siha sai dai kutubi sitta an gane ko to waɗannan kutubi sitta suna ɗauke da usulul ahadith ai usulul asanid to su ne ya kamata a tsaya a baiwa muhimmanci wa nahwiha da makamantansu kamar wanne kamar waɗanda ne bayani a ɗazu sahih na ibn Khuzaima sahih na ibn Hibban mustadrak na al-Imam al-Hakim da abun nan da yake da suna sunan kubra ta al-Imam al-Baihaqi to sai kaga irin wannan wa ya'tani bil ajza ya je yana bada muhimmanci ga ajza al-ghariba waɗanda suke garibai ne wa bi misli musnad al-bazzar kaga yana bada muhimmanci da musnad al-bazzar musnadul bazzar yana ɗauke da wasu isnadai waɗanda suke gariba jiddan ba a taɓa jin su ba sai ta hanyar bazzar kuma ba su inganta ba ka ji matsala ba a taɓa jin su ba sai ta hanyar bazzar kuma ba su inganta ba wa ma'ajin tabarani da ma'ajin na al-imam tabarani as-saghir wal awsat wal kabir din duka sai ka ga ya tafi ya ɗauko misali jama'a fiye da shekara ashirin in an zo ana magana dangane da matsalar runguma hannu da sakin hannu in da sai in yi matsala adalci in ce ba mu ce fa in ka saki hannu a sallah ba ka da sallah ba a kiyaye wannan amma abin da muka ce kuma babu hadisin da annabi ya saki hannu ingantacce daga annabi babu sallallahu alaihi sallam kuma malaman malikiya da suka ce a saki hannu a sallah ba su yi wa kansu karya ba su yi wa annabi ba ba su ce saboda hadisi kaza ba ba sa cewa haka to amma mu'asirai da wuri ya kure musu su kaɗa nan su kaɗa nan su kaɗa nan can sai suka ɗauko wani hadisi a cikin mu'jamu tabarani al-kabir cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance rubama qababa yadayhi wa rubama arsalahuma wani lokacin ko runguma hannun ko kuma wani lokacin sai ya saki wani mutumin murtaniya mutafakkihi da ya zo sharhin ahalar ya sa mishi hannun masail sai zo sai ya ɗauko wannan hadisi sai ya kawo to da ike na fama da mugun jahilci a cikin ilimi shi da kanshi sai ya ruwaito hadisin tare da kwarkwasar da ke jiki amma bai sani ba shi ne sai kawo ainihin riwaya daga khafi khafi ibn al-jahdar ibn al-jahdar to wannan khafi ibn al-jahdar yanzu jama'a ko da a gurguje nan zamu ce mu ɗauko cikin littattafan nan nasu al-imam an-nasa'i idara qutni yasu wane ne sai kaga in ka ɗauko al-khafi ibn al-jahdar suka ga menene malamai suka ce akan shi tukuna ina son ne mu dan tsaya mu dauki wannan gashi imamun nasa'i ya kawo shi a cikin wannan littafin nashi gashi abdu'afa wal matrukun kitabu abdu'afa wal matrukin a cikin shafi na 98 lambar tarjama ta 184 yace khasib ibn jahdar sai ce laisa bi siqa ba amintacce ba ne to me yake kira siƙa ne a cikin ilimin hadisi shine mutumin da ya zama mutumin kirki a wajen halaye to yanzu nan an ce halayen shi ba na kirki bane na banza ne sannan mai hadda a wajen karatu yanzu ana cewa bai da hadda baya hadda daidai sannan bai da kirki yake laisa bi kitsa ba amintacce bane malamin da ya ci hakikin wannan littafi sai ya fara ɗauko maganganun da malamai suka yi akan shi yace qala yahya ibn sa'idin yahya dan sa'id wannan da ake misalin su ɗazu da su imam mali waɗanda in ta ƙure da su ake misali to yahya dan sa'id al-qattan yace khasib kazzab maƙaryaci ne استعدى عليه شعبة في الحديث وكذبه ابن معين أيضا يحيى بن معين يقرية تاشي ما هر ويوم وقال احمد احمد yake la yuktabu hadithuhu bi halaka ma akwafi hadisin shi ba dan in ka kwafe ka kwafe shi ne ina fata an gane to yanzu abin da nake so don girman Allah ku ji wannan mutumin wanda ka ji kazzabu sannan laisa bi siqa la yuktabu hadithu wannan mutumin
shi kadai ne ya kadaitu da ruwaito wannan riwayar don girman Allah hadisin runguma hannu a sallah hadisi ne wanda al'imamu ibn abdulbarri ba maliki a sharhin muwatsa ta imamu malik mai suna a tamhid ya ce tsakanin sahabbai da tabi'ai da suka ruwaito sun kai mutum goma sha takwas dukkansu mutanen kirki yaushe za a ce ka bar abin da yake shahararre ne irin wannan akwai hadisan kabdu a cikin bukhari akwai cikin muslim akwai cikin abu dauda akwai cikin nasa'i akwai cikin turmizi akwai ibnu maja akwai a duk waɗannan shahararrun littafai irin su al-musannaf na abubakar ibn abi shayba akwai a cikin littafin sunan kubra ta al-imam al-baihaqi duk waɗannan shahararrun tafai akwai amma sai mutum ya watsar da waɗannan shahararru sai koma riwaya garibiya to garibancin da ake magana shine kyakkyawan misalin shi anan ya zo da ma yustaghrabu alaihi wa yunkaru alaihi wa ma azalika huwa kazzabun to kuma sai gashi wannan kusan tsawon shekarun nan fa duk malaman nan da suka taho suka taho suka taho duk su ibnu abdulbarri tsakani da Allah ba su taɓa samun hadisin nan wanda za su muƙabalanci ko kuma su yi wa malikiya hujja da shi ba cewa wannan dalili ne tare da fa shi kanshi hadisin a haka da yake hadisin ƙaryan an ruwaito shi ne ala shakkin akan cewa rubama qababa wa rubama arsala ko dai ya rungume ko ya saki ko alal ikhtiyar idan kun fahimci wannan jama'a wannan shine irin misali ga abin da ya tabbata sai ka tafi zuwa ga abin da bai tabbata ba to amma dan kuma ba na son aiwa wannan kabiyar kuskuren fahimta kaga dukkan abin da ya tabbata cikin bukhari ko muslim ko abu dauda ko turmizi ko makamantan waɗannan wannan ba a kiran shi garibi in har ya tabbata domin na ɗaya tukuna waɗannan isnadodin da ke cikin waɗannan littattafai su ake kira usul asanid na biyu littattafan da isnadodin shahararru ne kenan yanzu da a ce wani abu da bai shahara a garinku ko a mazhabinku ba zai zo a cikin sahihul bukhari to wannan ba za ka kira shi kuma garibi ba domin garibi ne bin nisba laka amma ba bin nisba li alamin sunna ba misali lafazin tahiya da ya zo cikin sahihul bukhari daga abdullahi dan mas'udin cewa sadda annabi yake da rai muna cewa assalamu alaika da ya rasu sai muka koma muna cewa assalamu ala nabi wannan isnadi ne ya ruwaito shi ingantacce karara da ya ruwaito ɗarurukan hadisai a cikin sahihul bukhari to yanzu wannan ba garibi bane ma yi sabrab wa ma yi sankarla hala mashhur li'anna al-isnad nafsu mashhur saboda shi isnadin ya shahara an san shi ya saba ɗauko hadisai kuma ya ɗauko su hadisai na tahiya da yawa akan haka a yau ne sai aka samu gashi ya zo da wani ƙarin ilimi don kar a fahimci kuskure a cikin waɗannan maganganu to sai malam yake cewa wadda ra da kuma al-imam ad-darqutni da littafin darqutni sai kaga mutum ya koma cikin irin waɗannan littafan yanzu ka duba iqama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah qad qamat as-salatu qad qamat as-salah haka duk lafazin iqama izo qad qamat as-salatu qad qamat as-salah haka hadisan suke sahihai da aka ruwaito su da misalan su karara a cikin abu dauda da nasa'i amma sai da riwaya a cikin dara kutun yadda ta zo da ifradin iqama ifradin iqama cewa qad qamati salatu baya daya waye zai ta isma'il ibn ayyash ko isma'il ibn abi ayyash da isnadin da yustaghrabu alaihi li'annahu idza rawa min ghairi shamiyyin fa yustaghrabu alaihi wa yunkar to irin waɗannan misalan ake magana jama'a ba abin da yake shahararren ne suka tafi kaje ka ruwaito abin da yake ya ainihin yana garibi wannan bari ku ji ya shahara a wurin mutaakhirina kuma wallahi wannan shine sirrin da yasa waɗannan mutaakhirina da suka zama fuqaha'u suka ta ɗiro abubuwa na bid'a suna zubawa a cikin shari'a da sunan fiqh misali yanzu sallama ta uku da malikiya suka ɗauko suka sa assalamu alaikum wa rahmatullah suka ce assalamu alaikum da kuma assalamu alaikum qa'a to yanzu wannan sallama tana nan cikin sunan dara kutuni da isnadi munkar da isnadi munkar to irin su ne yanzu ake misali to amma bai bi sauran riwayoyi sahihai ingantattu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ga su nan cikin sahihu muslim cikin sunan abi dauda da sauran littattafai to sai ka bar waɗannan sai ka je ka koma cikin sunan dara kutuni sai ka je ka lalubo bi hadisai sahihai da suke magana akan alkunuti duk gaba ɗaya sun tabbatar da annabi yana yin alkunuti kadai idan wani abu ya faru na sharri an kama mai wasu mutane an tare an kashe sai alkunuti bayan ya dago daga ruku'u a dukkanin salloli ko kuma ya ware wasu salloli magariba da asuba sallar la'asar da sallar azhar yayi a bayyane mamu suna cewa amin abin da ya tabbata kenan amma sai kawai sai aka tafi cikin littafin dara kutuni sai aka sake ɗauko wani hadisi wai daga anas anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yin alkunuti har ya bar duniya wannan hadisin munkar ne waye ya kadauki da ruwaya shi abu ja'far ar-razi kalmomin malaman hadisi duk sun haɗu akan cewa munkari ne to yanzu abin da nake so ku gane daga nan ne za ku gane ashe sirrin da yasa kenan ake samun da yawa daga da yawa daga mazhabin mutaakhirina a cikin mazhabin ma yake sabawa mutaqaddimil mazhab misali yanzu imamu malik ra'ayoyi da dama na imam malik ba su ne a cikin risala ba ba su ne a cikin askari ba ba su ne a cikin kurtubi ba me yasa saboda yan bayan mazhabin sai su je su karanta ire-iren waɗannan littattafai waɗanda asali yanzu kamar littafin sunan dara kutumi jama'a asali fa dara kutumi ba ya rubuta shi ba ne bi masabati ma kataba alaihi al-imam abu dawud da fi kitabi imam abu dauda ya tattara hadisai ne waɗanda ya tabbatar da cewa waɗannan hadisai su ne malamai suke dogaro da su a cikin babin ilimi shi kuma dara kutsuni sai ce bari ya tattara hadisan da malamai na farko ba su dogara da su ba a babin ilimi amma mutaakhiri ne suka ɗauko su to yana son ya bayyana raunin su yanzu kenan littafin dara kutsuni a cikin babin littattafan sunan ita ce musnadul shihab musnadul firdaus musnadul firdaus wannan yadda malamai na hadisi a wannan zamanin ma suke misali a da alamar hadisi bai inganta ba dama a shi a cikin sunan da alamar bai inganta ba alamar bai inganta ba a same shi a cikin musnad na ainihin firdaus shine malamai a wannan zamanin sai su ce alamar hadisi bai tabbata ba ka ji shi bakin kishk in dai ka ji hadisi a bakin kishk to dalili ne akan bai tabbata ba kashi casa'in da biyar na hadisan kishk duk ba su inganta ba waɗanda yake kawo duk hayaniya ne yake kawo su amma da yake da ƙarfi yake magana yana da confidence da courage in ya kwararo hadisin ya ƙare da ihu shikenan ya ce kamar da gaske ne ko kun fahimta jama'a in dai kafi hadisi a bakin kishk to dalili ne akan hadisin shi kanshi yana da matsala kama a nan najeriya ne in dai ka ji hadisi a bakin umar sani fage to allah ya kiyaye alama ce da take nuna bai tabbata ba abin da yake faruwa galibin sabtul maraji din waɗannan shine ihya ulumuddini to ihya ulumuddini kuwa malaman musulunci su alkabi iyal a zamanin su ittifaki suka yi akan a haɗu a ƙona shi babu alheri a cikin shi suka haɗu suka babbaka shi aka cinna mishi wuta Allah madaukakin sarki ya kiyaye sau da haka jama'a kun ji dan haka ina fatan kun gane yanzu me ake nufi da hadisai garibai hadisan da bayan shari'a ta tabbata tsaf sai daga baya aka zo aka samar da su sai malamai suka tayi suka yi ta bayani akan su sai malam yake cewa wa hadha allazi zakarahu al-hafizani ko eh han sai ce wahiya waɗannan littattafai da aka lissafa musnad bazzar da ma'ajimu tabarani as-salasa din fa da dara kutsuni sai ce wahiya majma'ul gara'ib waɗannan matattara ce ta gara'ib amma ni ina son ku gane su fa masu waɗannan littattafan ba sun rubuta su bane asali dama bi masabar yadda su bukhari suka rubuta a'a bari ka gani bari ku ga al-imam tabarani irin yadda yake aiki za a ɗauko kowane juz'i za in ya rawaito hadisin shi da kanshi sai bayyana illa ce da hadisin ma'ana ya ruwaito shi ne don ya bayyana maka illar da ke cikin shi bari ku ga yace haddathana ahmad ibn amr al-bazzar haddathana amr ibn basar haddathana yahya ibn rashid haddathana ar-rahal ibn al-munzir haddathani abi an abihi an quraiz ibn masafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aqada raya ba galibi in ya ruwaito hadisin sai ya tsaya sai ya ce amma fa wane ne ya ruwaito wannan hadisin amma fa wane ne ya ruwaito wannan hadisin kuma wannan yana da matsala kaza ko kun fahimta gama a ƙarƙashin wannan zaka ga mafi yawancin aikin da hamdi as-salafi yayi yana ɗibowa daga majma'u zawaid wa manba'ul fawaid sai ce wannan hadisi al-haythami ya ce kaza ya ce bai inganta ba ya ce ka ba ya ce bai inganta ba ma'ana dai ku ɗauki wannan littafin jama'a ku yi nazari don ka gane shi kanshi mai littafin yana ƙoƙarin bayyana hadisai ne da ba su tabbata ba ta sa ya rubuta waɗannan jiran gyalli da kafai sannan abin da zai baka mamaki dara kutuni da ya rubuta sunan sunan da dara kutuni waɗannan hadisan da ke cikin sunan ɗin shi mafi yawanci su ya takhariji a cikin wannan littafin da ya sanya wa al'ilalul warida fil ahadisan nabawiyya ba ga yana ɗauko shi yana buga misalan illolin to ashe kun ga sanin ilimi game da su waɗannan littattafan a darasin da muka fara a makarantar nan kwanan nan na ainihin tadwini suna yana da muhimmanci don kowane littafi ka gane wannan littafin me shi menene ya sa shi ya yi shi wato ya yi shi ne don ya bayyana hadisan ciki ba su tabbata ba kai kuma kai da yake ɗinkakke ne sai kai sai ka dauka kana aiki da su gaba ɗaya shine ba inda alheri yake shiga cikin ka Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa wahiya majma'ul gara'ib waɗannan littattafai matattara ne ta hadisai garibai wa hadha alladhi dhakarahu al-hafiz ali waɗannan wannan maganar da manyan mahaddatan nan guda biyu suka faɗi al-khatib wa ibn rajab da khatib da ibn rajab kama zakartu kamar yadda na ambata waqi'ul yawm shine abin da yau take ciki wa mushahadun tamaman kuma shi ake gani ɗari bisa ɗari wa billahi tawfiq ka ji ka saurara idan ma ɗahir bauchi yana tafsiri sai ka ji da hadisai ingantattu na annabi ya bai sai ka ya kawo wata kisa ya dafa sai kuma ya ɗora hukunce-hukuncen duk akan ta shi kuma hadisin Allah ba shi haƙuri an manta ma da shi misali da hadisi sahihi imamu ahmad ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana magana inna ruqa wa tama'ina wa tiwala wa shirk annabi ya ce laya shirka ce sai ce a ai abin da yasa aka ce ita laya babu laifi da ita saboda wani sarki ne na maguzawa
ya aiko wurin sayyidina umar yana son a bashi daga cikin albarkatai na musulunci shine sai umar ya yi laya sai ya bashi ya ce to ya rinka sawa a cikin hular shi sannan sai kawo hular ya dora to shi kenan sai ci gaba da hukunci wannan koda ya tabbata umar ya yi haka tukuna koda ya tabbata ba kura ba matsala ta kai a ɗauke ta a hukunci da wannan hukuncin a manta da wancan hadisi ta ma sai aka manta da shi asalin hadisin na nan aka ɗauko wannan laya da umar ne ya aika wa sarkin maguzawa ne kuma kaji matsala saboda haka wannan na daga cikin matsalolin da ilimi ya samu kanshi a ciki inda an samu wallahi ɗaliban ilimi sun zage sun yi karatun nan ingantacce ba ina tabbatar muku da cewa wallahi badan badamar da ake a kasan nan kadai karka shiga ko ina to wallahi tallahi ta isa ta sa Allah ya fushi da mu saboda waɗanda ake ganin su su ne hamalatul ilmi wal amana da farko tukuna su ne ba su san ilimin ba to me kake tsammani daga sauran jama'a waɗanda kuma Allah ya kyauta don haka kun doji wa billahi tawfiq malam ce Allah ya Allah ya da mu wannan fa duk dan share fage ne irin kamar an kira wani malami ne wa'azi kai ka dan miƙe ka dan share fage shine abin da yayi har yanzu ba a shiga karatun littafin ba da kuma ma aikin mai tahqiqin sai yake wa qad qama Sheikh Adil ibn Abd Shakur Az-Zurqi jazahu khairan waffaqahu wa waffaqahu bi tahqiq kitab al-ilal as-saghir lit-Tirmidhi haqiqa wannan malami mai suna Adil dan Abd Shakur Az-Zurqi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya kara mai dacewa ya tsayu wajen gyaran wannan littafi na al'ilal sagir na al'imam turmidi wa ifradihi an aljami da kuma ware shi da daga littafin aljami domin shi turmidi ya yi su a haɗa ne da sunan turmidin sai shi ya ware shi fakharra da asarahu ya tsaya ya fitar da asarai da suka zo a ciki na maganganun malamai magabata wa allaka alaihi bi shay'il yasir ya dan yi musu ta'liqi da sharhi dan kadan zalika da annal kitab qad sharahahu sharhan hasilan abin da ya sa malamin ya tsaya wa wannan littafi sharhi ɗan kaɗan taƙaitacce saboda an samu sharhi sharhi wanda yake cikakke ko nafisan mai daraja wanda ibn rajab ya yi ko kun fahimta binne sharhihi da jami'ar tirmidhi a cikin sharhin shi da yawa jami'ar tirmidhi shi ibn rajab ya haɗa rayuwa har da wannan littafin sharhi kama sharahahu ghairuhu aidan kamar yadda har yau wasu malaman ma sun yi mishi sharhi amma dai sharhi mafi girma shine sharhin al-Imam Ibn Rajab domin kafin Ibn Rajab Ibn al-Arab ya yi sharhin Tirmidhi ya hada hadda wannan sharhin amma duka duka wuraren da yawa sharhin ma dan ya dan ce wani abu ba su wurare tara ba ko makamantan haka yan kaɗan ne ma ya dan yi maganganu a kai sannan bayan Ibn Rajab Mubarak Sori ya yi sharhin amma sharhin bai kai nasasa da ainihin jauda irin sharhin ibn rajab ba to don haka wannan malami da yaga cewa wannan sharhi na ibn rajab gashi a yaɗe a hannun mutane kamar da zai zo ishara shi muhaqqiqin da tahqiqai guda biyu ne suka shahara da tahqiqin ainihin malam ma'abad da kuma tahqiqin ainihin wannan professor na ƙasar suriya nuruddin itar to shi kenan sai zato ai ba bukata a ce ba a tsawaita wajen ta'alikat duk abin da kake nema game da littafin wancan yayi amma ana so a ware matanin littafin ne a buga shi ko kun fahimta to da wannan da nake son ku gane wannan salon shine ni ma nake so in wajen karanta wannan littafin ba na son na tsawaita daga abin da ke cikin matani da wannan san na karanta ne ita maganar da ke cikin littafin mu tsaya mata kyakkyawar fahimta to sai ai ihala ka zuwa ga ka koma ka ainihin karanta sharhi na haka yake cewa sababahu Allahu khairan wa saddadahu Allah ya saka mishi da alkhairi Allah kuma ya ƙara kyautata al'amarin shi wa kataba Abdullahi ibn Abdurrahman al Sa'ad al Sa'ad shi malam Abdullahi dan Abdurrahman al Sa'ad shine ainihin ya rubuta wannan to kun ji wannan sharar fage ce da wannan malamin fa sai shi malam mai tahqiqi yace bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul muhaqqiq shimfiɗar mai gyaran littafi alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira wa ba'd yace godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ainihin wato mutan gidan shi da sahabban shi Allah ya ƙara musu aminci aminci mai yawa to bayan haka fa inna kitabal ilal as-saghir haqiqa littafin ilal as-saghir min ahammi kutubi abi isa tirmidhi rahimahullah na daga littattafai mafi muhimmanci waɗanda abu isa a tirmidhi ya rubuta wa min ahammi kutubil ilal al-mufrada kuma yana daga cikin littattafai mafiya muhimmanci waɗanda aka rubuta su ɗaiɗaiku ko gane ma'anar ɗaiɗaiku waɗanda ba a haɗa su da wata mas'ala ba sai bayani akan ilal ɗin to yana daga cikin littattafai mafi muhimmanci fi zalika a cikin wannan babi na littattafan ilal ala sigari hajanihi duk da karancin shi duk da girman shi duk da karancin girman shi cewa bai da girma ولما كان هذا الكتاب قد جعله مؤلفه في آخر كتاب الجامع ko da yake wannan littafi marubucin shi ya sanya shi a ƙarshen littafin shi kitabul jami' wa kana mawdu'uhu mukhtalifan anhu kuma ya zama shi wannan littafi na ilal abin da yake tattaunawa ya sha bamban da abin da asalin littafin turmi yake tattaunawa kun gane wato littattafai guda biyu ne kowanne ne cin gashin kanshi ne akan mas'alar da yake magana walam ya atani ahadin bihi ba'da ibn rajab rahimahullah fi ma a'lam babu wani wanda ya bashi kula a cikin iya abin da na sani bayan ibn rajab domin kamar yadda nace ko mubarak sori sharhin shi da yayi bai kai kamar sharhin da yawa turmizin ba ma wato galibi sai a ɗauki shi wannan littafin kamar ma muhimmancin shi bai kai ya kawo a tsaya a wani ƙwanduwa a yi maganin to shi ibn hajar ai ibn rajab sai ba da muhimmancin wannan littafin duk da ƙarami ne amma yana ɗauke da muhimman matsaloli sai tsaya warware alƙalamin shi to don haka bayan shi dai gaskiya ya ce kamar yadda ya sani bai san wani wanda ya aiki akan shi haka ba ra'aitu anna ifradahu bil ikhraji sai na ga cewa ware wannan littafi a buga shi shi kadai wata haqiq a gyara shi amrun mufidun lil muhtammin bi hadha al ilm khususan al'amari ne mai amfani ga waɗanda suke ba da muhimmanci ga wannan ilimi na musamman wa kana amali huna ikhrajun nass saliman ni aiki na anan shine kokarin fitar da nassin yadda yake lafiyayyen shi ko kun fahimta yaya asalin littafin yake kokarin fitar da shi kama yan bagi li sha'ani misli hadha alkitab kamar yadda kamata a ce wannan littafi ya fita to ni abin da na ba da muhimmanci kenan ma a tawfiqi ma asnadahu almuallif tare da kokarin tabbatar da maganganun da mawallafin ya kawo tare da isnadi min nususin na nasoshin maganganun malamai min masadira ukhra daga wasu littattafan daban mutaqaddima waɗanda sun gabata mislahu irin shi turmizi din ma'ana sai in ce wannan maganar da al-imamu turmizi ya kawo ta kaji turmizi ya kawo ta ya ce ibn zara ya faɗi eh to muslim ma ya kawo ta a cikin littafin shi kitabu tamyiz kaga littafin tamyiz shi ma mutaqaddimi ne kamar yadda na ainihin wato turmizi din yake domin turmizi ba mutaakhiri bane balle a ce ya ɗauko daga wurin wani a'a yadda muslim ya ruwaito shi ma haka ya ruwaito amma sai ce li aslil asar wato yadda ya ruwaito da asalin asar din la nafsahu ba nafsin shi ba ta iya yi in na ce maka dubi wannan magana da turmili ya fada da ilmin warat duba ta a cikin muqaddimar sahihu muslim za a ganta in ka duba ba za ka ga lafazin keke da keke ba amma za a ga ma'ana iri ɗaya ce an gane sai yake cewa duna tawassu'in fi zalika amma kuma da ban yi tawassu'i ba da ban zo faɗi faɗi littattafai guda goma ba amma baɗi ɗaya biyu ya isa ba ban faɗaɗa ba ma a ba'adu ta'aliq yace zai rinka kawo haka tare da wasu ɗan sharhohi kaɗan min ma yufidun nas wanda za su amfanar da nassin min kalam ibn rajab su ma zai rinka ɗibo su ne daga cikin maganganun ibn rajab fi sharhihi li hadha kitab a cikin sharhin da wannan littafi wa ta'aqqubatihi alaihi da kuma gyare-gyaren da shi ibn rajab yayi wa tirmidhi to in mun yi irin waɗannan wuri da rinka kawowa fa atamattu ala nusqatin khattiyya nafisa yace to wajen buga wannan littafi sai na dogara da nuska ta rubutun hannu wato kofi na rubutun hannu mai daraja wadda take muwassaqa li kullil jami' wato wadda take tabbatacciya ga dukkan jami'in tirmidhi din gaba daya ga dukkan shi ba wai ta wannan din ba kai a'a turmizin gaba ɗayan shi dama an aka tashi buga shi ko aka tashi kwafe shi da hannu sai a buga hadda wannan littafin in kwafewar ne ma to yace sai na samu nuskar da take tana haɗe da turmizin gaba ɗaya da wannan wadda take amintacciya ce yarwiha abul fatah al-imam abul fathi shi yarwaito ta al-karruhi المتوفى سنة 48 و500 هجرية كتبت قبل وفاته بسنة إيه؟ هكذا إيه كتبت قبل وفاته بسنة واحدة wato an rubuta wannan nuska kafin wannan malami ya rasu da ainihin wato shekara daya kenan kaga hijira na da ɗari biyar da arba'in da nawa da bakwai kenan aka rubuta ta ko kun fahimta jama wannan nuska ta karroki in ba ku manta ba na zo muku da ita ran nan an fahimta daga cikin jeren gyan littattafan da na zo da su insha Allah ta'ala sannan sai yake cewa bi sama'ihi wadda a cikinta akwai ainihin wato rubuce-rubuce waɗanda ke nuna shi ma ya ji ta ne wa ta'aliqihi da kuma ta'aliki alaiha wadda ya rinka wannan nuska ko kun fahimta wato an karanta mishi ya ji ya tabbatar ya dan sa hannun shi kuma ya gyare-gyare a duk inda ya kamata yarwiha an shiyukhihi thiqati thalatha shi karruhi ya ruwaito ta ne daga wurin malaman shi amintattu guda uku وهم القاضي أبو عامر محمد بن القاسم الأزدي المهلبي المهلبي الهروي wanda ya rasu hijira na da shekara 487 wa sheikh abubakar ahmad ibn abdussamad al-ghawraji al-harawi at-tajir malami na biyu kenan na karruhi shi kuma ya rasu hijira na da 481 kaga yana nuna malaman nashi waɗannan a ƙaran ne kamar sau'in juna ne wajen shekaru wa sheikh abul muzaffar da a sheikh abul muzaffar ubaidillah ibn ali ibn yasir ibn mu'an ibn yasin ibn muhammad ad-dihan sai ce kulluhum dukkanin su su uku waɗannan malaman na karruhi suka surwaito ne an abi muhammadin daga baban muhammad abdul jabbar ibn muhammad aljarrahi almarwazi wanda shi kuma ya rasu hijira na da ɗari hudu da sha biyu shi wannan malami jarrahi shi ko ya ruwaito ta daga almajirin turmizi an abul abbas daga baban abbas muhammad ibn ahmad muhammad dan ahmad almahabubi almarwazi wanda shi kuma ya rasu hijira na da ɗari uku da arba'in da shida عن الإمام الترمذي شي كما دغ الترمذي يرويته تا رحمه الله الله يجيك أنشي رحمهم الله الله يجيك أنشي ولا كنت فهمت وانا wato wannan na daga cikin ɗabi'a ta malaman hadisi tun da dada har yau din nan kuma na yi mana ƙoƙarin duk waɗannan littattafan kakkaf na hadisi na samu mana isnadin a makarantar nan shi yasa aiki ne akan mu tsaya mu karatun tukuna sannan mu samu isnadan ba haka ba abin ya zama siyasa ana ba kai ADU ba a je a baka certificate na ADU ka je a ɗauke ka aiki to me kenan asiriya to saboda haka ku duba yanzu abin da muke cewa shine waɗannan littattafan yadda malaman suke sai su zauna su karantar idan ya gama karantar da ɗaliban kaf don dama su ɗaliban makasudin su ba wai su sami isnadin da ilimin in ya gama kaf sai ce to kaga wannan littafin eh ga wanda na ruwaito shi daga wurin shi ko na samu ijazar shi daga wurin wani shi kuma daga kaza daga kaza sai ya ɗauko takarda sai ya ainihin rubuta maka isnadojin tsaf har zuwa kan shi sai shi kuma ya ce ya karantar da kai sai stamping haka suke har yanzu jama'a to gaskiya saboda Allah ba karamin aibi bane a ce ana karatu alaman haji ahli sunna a Najeriya ba a ba a san waɗannan abubuwan ba ma gaba da saboda kawai baranka da ma kawai ake yi kawai zuwa ake kawai a ɗibin da kawai ta karanta a kasuwa kawai ta hayaniya shi malamin ma shi ma da ba da gaske ke ba kowa ma ba da gaske ke bayan lokaci ma an watsar da karatu ne ya talauci ne yasa su ma suke karatu ko kuma na abu makamancin haka to gaskiya saboda Allah jama'a wannan muska ta karrohi daga waɗannan malamai nashi amintattu guda uku daga wannan almahabubi har zuwa ga turmizi da dukkanin riwayoyin littattafan turmizi da suka shahara su ne na ɗaya kitabul jami na biyu shama'ilul muhammadiyya sannan na uku shi wannan ɗin al'ilal gaskiya na samu mana asani din su Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai malai ke cewa qabaltu nafsa marratan ukhra ala al asli sannan sai ne muqabalan nafsin har wa yau dai akan asalin wannan littafin ina ma'anar wannan maganar ma'ana wannan nafsi na littafin ilal da ya kwafe ko sai ya zauna kuma ya gwada shi da na asalin ko kun fahimta ثم على نسخة أخرى كاملة sannan kuma sai wata nuskar daban wadda take ita kuma cikakkiya to waɗannan nufar na waɗannan littattafan ma jama'a duk nuna mu mallake su mu aje su su ba duk na bayar ana nan ana sawara mana amma wannan aiki ne babba jama'a saboda wani littafin za ka gan shi zai kai kwali guda na kai maka photostat ɗin shi to amma ba yadda aka iya rubutun hannu ne ana son ne ka samu asalin rubutun hannun mahabudi din daga turmiji ko kuma karruki din daga waɗannan malaman nasu a ƙarƙashin haka sai da an sami injin foto sai da ya ɗauke ta rangaɗaɗau ta fita ko kun fahimta to amma akwai wuraren da zaka ga in ka zo karantawa sai ga abin ya gagara yawa shi yasa na siyo mana wannan na ajiye ita ma sai tafiya ta yi tafiya da ita ake karatun makhatutat kuma in ka buga ka buga abin ya gagara da abin sai ka duba ba wani gundumi kake da shi ba sai ga to ka ga yadda suke yi ka gani sai ga to ka ce to ashe kitaba ne ba ali baki ne sai ga ya zama wani kamar laujayi ya haɗe da baɗin sai ka fi gane shin kalbu aka rubuta a wuri kan haka ne aka rubuta haka misali haka kitab aka rubuta kitab amma sai ga a rubutun ya zama kamar wani abu haka sai kasa gane menene to shi ne sai ka sa wannan jama'a in ka sa sai ka duba ta haka sai ka natsu tukuna sai ka nuna maka abu to suna kiranta al'adasa al'adasa bil'ain haka sai kiranta da larabci to galibi mu hakiki ne suke amfani da ita amma mu anan ana samun ta akwai labushan ne ma waɗannan muka siyo su nan nan nan sabon gari naira ɗari shida da hamsin na fata an gane glass ga shi nan magnifying an gane 19 mm za ta ya ɗauko maka ina ce mutum yana haka sai ce to shi kenan ba wai kanka ne yake da matsala ba shi rubutun ne yake da matsala don haka in kana ƙara duba haka sai zaɓe yana ƙara rikicewa to da kasa nan ita takan ƙara wa abin girma da kuma warware maka shi sai ka duba ka gani da wannan aikin da suke kenan malaman hadisi kenan ta ma su za ga galibi wanda suke amfani da ita za ganta tun daɗin galibi wurin abin nan ne yan koli a wurin yan koli a da can asali suke siyo ta ba ga koyin din ka tafi Saudi Arabia da sauransu galibi a wurin yan kolin su ake samun ta kaje ka ce a baka al'adasa sai ganta galibi su tashi za ga babu ma wannan holda din galibi kawai tana kewaye ne zallar kwalbar ce kuma zo ta suka rinka abin amma ka ga wannan da yake abin ya dan shafi batura batura ya dan gyara abin shi shine Allah ya kiyaye shine yake cewa to sai ne muqabala wannan nafsi marratan ukhra ala al-asli thumma ala nuskhatin ukhra kamila sannan kuma sai na ainihin sake komawa na gwada wannan nufin akan wata nuska wadda take kammalalliya me yake nufi da kammalalliya wadda ita tana hada da tirmidhi waccan kuwa nuska ce wadda ta zama mujarraba ta ilalle makhtutatun bidayil kutubul misriya wadda take rubutun hannu ce tana nan an aje ta a darul kutubul misriya bi raqam a lamba ta 148 shine raqamul makhtutat din yadda ake yi kowane littafi makhtuti sai a nannaɗe shi haka kamar yadda kaga ake kundi a kasashen mu na da haka sai a rubuta sunan shi da duk wani bayani a kai to sai a sa makhtuta rakam kaza shine na rakami kaza sai kuma sai a ainihin wato samu wani littafi kamar diyari kenan sai a rubuta sai a ce makhtuta ta bulogul maram da ke wannan labirari namu ita ce ta ɗari da sittin da biyar sai a gidan haka kana zuwa sai ka tambayi shi Liberian din kana neman makhtuta ne ta Blogul Maram to idan ba guda ɗaya suke da ita ba sai ce maka wacce sai ka ce kai dai kana neman mahbuta ne ta global maram sai ce to shikenan in ya ɗauko sai ce to kaga muna da wadda aka yi a shekara kaza muna da kaza muna da kaza muna da kaza wacce kake so to fahad da Allah ya bashi mulki sai amfani da mulkin shi sai kafa wani library wanda duk duniyar musulunci ya shallake duk wani library sai je duk inda wata mahbuta take kaf a duniya sai dai ba a sami labarin ta ba idan masu ita za su siyar sai ce aje da kuɗi kawai a siyo ta idan ba za su siyar ba sai su ba da izini sai a sawwara ta haka dai aka tara su a riyab amma duk wani abu da ya shafi qur'ani kuma to aka samo shi a nan madina ne a wannan mujamma al-fahad inda ake buga qur'anai to in ya shafi qur'ani tafsiri ne ilimin tajwidi ne aka samu makatukin shi anan ake tarawa to idan kai ɗalibin ilimi ne wato bari yi muku wani bayani domin tsakani da Allah an kai lokacin da ya kamata in daina ɓoye wasu abubuwa waɗanda na san cewa akwai buƙatar ku san su in kai ɗalibin ilimi ne kuma ɗalibin ilimi wanda ya zama fatai idan ka tafi aikin hajji ko umra sai ka tafi hukumar masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam misali zan yi muku ko hukumar wannan majma' mujanna wannan wurin buga qur'ani ko makamantan haka sai ka ce abin da nake so kana son ne ka samu suwar na makhtutat a ce waɗanne haka iya lissafa kana son ka samu sura ta makhtutin bulugul maram kana son ka samu sura ta makhtutin rabu salihin kana son ka samu wanne sai a ce to sai aka zamanantar da abin yanzu kana so ne on a flash memory ko kuwa kana so ne ma'ana soft copy ko kuwa kana son hard copy ne in hard copy ne to shine za a maka photostat idan kuma kana sa wani soft copy ne to shine za su yi maka ko kun fahimta da nan shi yasa eh wannan sai in sai hard disk external hard disk mai 1 terabyte ba wai gigabyte ba tera terabyte eh ba tera ba terabyte wannan ninkin ba ninkin ne shine bana nasa aka kwaso mana darussa na shekara ashirin da ake a harami da masallacin ka'aba da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kaf aka kwaso mana su gaba daya a cikin wannan amma bai ma cika ba har yanzu akwai sauran wajen gigabyte ɗari uku da wani abu ko kun fahimta to irin waɗannan littafai kaf sai gama ka tsotsa ɗinsu sai ka bayar da flash memory sai a kwaso maka to za ka iya zuwa ka soka kwamfutar ka in tana da babbar kwakwalwa sai a kwashe a ciki shikenan duk abin da kuke so na mahatotai kawai sai ku printing nashi a haka sai fito a haka eh scanning suke yi scanning suke ba wannan menene fda ne menene pdf eh da pdf ne yadda kana da wannan eh kawai za ka iya printing din shi a yadda yake domin hoton shi aka dauka a yadda yake to akwai maktaba kuma akan intanet wadda suke sakin wasu daga cikin irin waɗannan waƙafiyya waƙafiyya su ma suna saki an saki global mara na samir kyauta an saki umdatul akam ta samir kyauta duk suna nan akai da sauran littattafai to matsalar da ke faruwa waɗannan abubuwan kuka zai sai karatu a saudi arabia in ba kanka ya yawo da waɗannan abubuwan ka sani ba don yanzu ba na ce wani ɗalibi zai mu je wanta ta harami ne za su kwafe min kaza kaza sai ce kai a ba a ɗauka in ta mishi a zai muje sai dai shi ke ne ya karka karfa sai dai shi ke ne gashi sun jala ka zaka zana sun jala ka zo da zaka karfa to wasu ya suna nan musamman wani ce ba sun da ruwan ku da abin ba sun da ruwan ka da abin ba eh salaba zai ke yi to suna yanzu gara sai su ta cika baki su kaza su kaza sai sai ce to mu ya za mu ji wani yana faɗin kaza mu mun je ba a to ai da kuka je kai kun gudun da ni a wuri guda ne kama a ce ka zo zariya ne jama'a sai aka za ka sauke ka a zariya hotel kuma daga ina ka zo daga gusau ka gama duk abin da ka gama a layin lemu aka sake ɗaukar ka aka yi gusau da kai don girman Allah ne za ka ba da labari na kuwar bai ko fadar sarki ko kaso sabon gari galibin abin da yake faruwa ke to yanzu zo ana cewa wani ku kuka je zariya duk abin da za ka faɗi ƙarya ne ka sauka a zariya hotel ka je ka yi tare a layin zomo an sake ɗaukar ka an yi gusau da kai duk a bayan gari ka gama harkar taka baka shigo gari ba ko kun fahimta ba wallahi al'azim galibi abin da yake faruwa ke da so da gaskiya duk na yi kokarin na samu mana waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya taimaka amma su hard copy din da yake suna da yawa to waɗannan su ne na bari a yi mana zuwa baɗi sai mu samu sai mu tawo da su katon katon haka sai mu zo sai mu adana su bukata za ta kai zuwa gare su domin wata rana za ka ga wani littafin da kakkaf a duniya ba a yi hakikin shi ba saboda littattafan da suke makatofa ɗin jama'a sun fi waɗannan da aka buga kuma saboda haka wata ran wani cikin nufin sha'awar bari ya ɗauko wani littafi ta hakiki to an koyar da ilimin kuma da shi ana da shi shikenan yadda su ma suke yi kai ma sai ka yi tun da ma ba mala'iku ba ne su karatu ne su ma Allah madaukakin sarki ya taimaka to shi ne kowace makhtuta sai a yi mata ainihin wato wurin ajiyarta faraga min kitabati hafiz salif min shahr rajab shi wannan malami mai wannan muskar kenan ya gama rubuta ta a uku ga watan rajab ana sittatin wa ishirin wa saba'ami a shekara ta ɗari shida a ɗari bakwai da ashirin da shida illa anna awwala kitabal ilal illa anna awwala kitabul ilal sai dai farkon kitabul ilal kuma fiha na wannan nuskar da ake magana ko ghairu ya bahin ya fito kararaba taswiruhu bi jami'atil imam muhammad ibn su'ud bin riyad jami'ar muhammad ibn su'ud ita ce ainihin wato ta photocopy shi to bai fita kararaba falam a'tamid alaiha tamaman don haka ban dogara akan wannan ba gaba daya waja'altuha ko lil isti'naf fi mawadi sahasan yace ainihin wato na sanya wannan nuska ne kawai a matsayin isti'naf bayan na gama gwada waccan da wannan sai sake duba wannan din don tsara samun natsuwar ita ma din haka ne a wasu wurare kawai yace wa ramzuha yadda alamar ta take mimu don haka in kaji na ce wa fi nuskati mimu to ina nufin nuska wadda take musawwara daga jami'atul imam muhammad ibn sa'ud ta riyad ita ce da wannan ainihin ramzi ko kun fahimta jama'a ina a wannan tasahar daban ce wannan tasahar daban ce kawai ya yi ta ne sa mata sunan shi ba da kudin gwamnati ya ta ba da kudin aljihun shi ya ta aiki ne wanda yake subhanallah Allah dai madaukakin sarki ce muke kun san bulugul maram da kuke gani wannan da Samir ya fa ba wai haka ne Samir ya shi ba yayi talhisin abin da yake dan haka za ga in kana karanta yana cewa ka duba al-aslu asalin asalin wanda Samir din yayi asalin shi mujalladi biyar ne a maktutin shi manya manya haka da rubutun hannun shi ya kulle shi haka mujalladi biyar shi ma na sa mini photocopy shi in sa bana ma ya kamata ya bani shi in da shi dan ya gama sai muke ta samun sabani shi ya taho bai taho min da muskar ba sannan muka shirya zai sake kaiwa daga riyad mu haɗu a madina ni kuma na zo madina dare ɗaya muka koma kashe gari haka dai har muka taho dai ba mu samu ba wanda asali ya yi wa global maran cikakken takhariji ne cikakke ba irin wannan kawai ce sahihi kaza kaza kaza kaza sai ce unzurul asl ba a'a takhariji cikakke kamar yadda kake gani irwaul ghalil haka ya global maran takhariji ko kun fahimta gama Allah ya taimaka sai yake kama qabaltun nassa ala matbu'atai matbu'atai sharh ibn rajab rahimahullah kamar yadda na gwada wannan nassin kuma na rubutun hannun nawa ko da ainihin wato bugu guda biyu matbu'atai ne amma ya cire nunin ne din ne saboda idafa yace bugu biyu na sharhin ibn rajab rahimahullah bi tahqiqi nuruddin itar wanda na sani kuma na kawo muku nan wal ukhra bi tahqiq hammam abdulra'im wa ala tuhfatil ahwazi haka kuma kuma na ga da wannan rubutun nawa tare da ainihin wato nuska ta tuhfatil ahwazi wa ba'd al matbu'at al ukhra da kuma wasu bugun daban ka nuskatu bashar awad kamar nuska ta bashar awad ma'ruf wanda take da ta mujalladi biyar ce na zo da ita ita ma ran ta wannan din ita to na rinka gwada ma at taswidi wat tashih amma kuma ina ina gyare-gyare ina daidaita abin da yake daidai ne wa ja'altu ziyadatul muhimma sannan duk wasu ƙare-ƙare waɗanda suke masu muhimmanci ne wa hiya qalila amma yan kaɗan ne ƙare-ƙaren allati la tujad fil makhthut waɗanda ba a same su a rubutun hannu din ba baina qausaini murabbi'aini a tsakanin ƙausi biyu masu mai ainihin kwana ba mai doro ba ku duba a cikin rubutun hannun kasa ya kare ko ok a cikin rubutun hannun ku duba akwai karin da ba a samu sai zama a cikin bugun inji sai samu in ya samu wannan ƙarin ya ce tare da cewa ƙarin ɗan kaɗan ne ne to shi ne sai sa shi a ƙausi irin wannan haka misali zalika ruwa misali to ishara ce akan wannan abin da ka gani ba za ka same shi a cikin muska ta karroki ba to wannan muska ta karroki kuma ma jama'a ita ma kar ku manta muna da ita a makarantar nan dan an buga ta yanzu tana nan nazalat maktaba tana nan a cikin bookshop ko ina a tsakanin ainihin makka da madina da riyadh da jidda muna da ainihin muska ɗaya ita ma wannan ainihin takardu khidin sannan sai yake cewa wa ahmaltu furuq amma duk wasu bambance bambance da ke tsakanin ainihin wato muskoki da kuma bambance bambance da ke tsakanin bugun hannu din da wadda take ainihin ta inji ce wannan na rabu da su li kafaratuha saboda suna da yawa wa adami ahammiyatiha kuma da rashin muhimmancin su illa inda alhaja sai dai inda bukata ta zama dole to sai in ce wannan wurin da kaga zalika huwa to a cikin muska kaza an sa kazalika huwa ne to inda ya zama da bukata sai in haka amma babu shi kenan sai ya ce waje altul kitaba fi faslain littafin na raba shi kashi biyu al-awwal yashtamilu ta'rifan bil mu'allif yashmilu ta'rifan bil mu'allif kashin farko yana ɗauke da bayani game da mawallafin littafin tarihin al'imamu turmili wa sahibin nuska da kuma shi wanda yake da wannan nuska ɗin shiwa shi mahabubi almajirin shi da shi karruhi ɗin wa wasu nusaka da kuma bayani akan siffanta yadda wannan nuskar take ta ita karruhi ɗin kullu zalika bi ikhtisarin da tarihin taimidi da tarihin su karruhi da mahabubi da tarihin nuskar duk a takaice na yi su وفي الفصل الثاني فصل نبيكم نص الكتاب شنو لك أصل للتافي وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب إما روقان الله من البركة دوكك يا أنفان دوان للتافي إنه على كل شيء قدير الله من إيكم قوميني وصلى الله على نبينا محمد الله يدعي الإرادة شبابه أن محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله يدعي الإرادة متنجرنش دفع بنشي الله يتعرى مسأمينشي كتبه عادل بن عبد الشكور الزرقي na fata an gani to kun ji karshen wannan muqaddima ta muhaqqiq da kuma shi muqaddim din to yanzu ya rage mana zamu zo mu fara tattauna dangane da al-fasl al-awwal ta'rifatu al-imam at-tirmidhi al-hafiz al-karruhi sannan an-nuskhatu al-khattiyya in Allah ya so aka zo gobe duk za a yi waɗannan darussa Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am na'am نعم آل سعد دي بابا علي zai iya ɗauke shi zai iya ɗauke shi misali misali sai ka ce alfatu shi ne misali abdullahi to yanzu ba za ka kawo allahi ɗin ba sai ka ce al'abd shi ne indir fathal bari sai ka ce indirin fatha ya isa kwatankwacin haka ne na wa alaikum salam a kai ma nan salati ne kawai da dama dai saboda irin yadda malaman ne kowa da ittijahin shi wani ya gamsu akan in ka kawo irin wannan din dai salati ne wato kenan kowa yana da yancin yayi nashi to Allah ya taimaka za mu saurara nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah